أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم يا همة الشك اهدري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالزفر بايعك السلام عليكم ورحمة الله يومنا ثلاثة talatin ga watan shida shekara ta dubu biyu da ashirin daidai inda muke gabatar da karatun littafin shamsiyatul ikwan yau ne karatunmu na farko a shamsiyatul ikwan littafi ne na ɗaya daga cikin jagororinmu shugabanninmu a faila wato Shehu Muhammadu Salga. Sheikh Muhammad Salga. Shehu Muhammadu Salga an haife shi hijiranar an haife shi 1932. sannan Salga dangane ne zuwa wata gari wanda take ƙasar Ghana. an haifi shi Muhammad Salga a can garin sai ake dangana shi zuwa gare ta. Kamar yadda al'adan ‘yan kasuwa ne na mutanen ƙasar Hausa. Maulamu shi a tiku radiyallahu anhu ya ɗaya daga cikin wanda suka karɓi ilimomi masu yawa na kusan dukkan fannona a wurin shi Muhammadu Salga. Malam Shatiku yana kiransa da walidin ruhi, wato uba na ruhi. Shi shi wa Muhammadu Salga an ce lokutansa gaba ɗaya ababen rayawa ne duka da addini. Baya komai sai cikin addini karantarwa ko ambatan Allah, wanda da masoyi da maƙi duk sun ba shi shaida akan haka. Ya kuma zarce wurin kyawawan ɗabi'u. sannan ba maliki ne, ba ash'ari ne, ba tijjani ne kuma ɗan faila ne. Mulan Shehu Ibrahim radiyallahu anhu yana ɗaya daga cikin wa'inda ya ba su ijaza kuma ya musu itilaƙin ijaza. Ya yi Fati a watan Zulhijja, hijira na shekara dubu ɗaya ɗari uku da hamsin da bakwai. yana daga cikin ababen da ya aje na amfani wannan littafi wato littafin shamsiyatul ikwan kafin ita kuma ya sakanya al-su'al wal jawab wanda da ita za mu fara gashi nan kamar yadda ya zo a wannan littafi shafin farko as-su'al wal jawab wato tambaya da amsa fi ikhtisami ahkami tariqati cikin takaita hukunce-hukuncen ɗariƙa alfudla wacce take mafificiya attijaniyyati wacce take ƙarƙashin shehu tijani al'ahmadiyyati ta manzan Allah al-muhammadiyyati ta manzan Allah ne al-ibrahimiyyati wanda ta karkata zuwa ta farki annabi ibrahim talifu shehu salih talifu shehu salih wanda wallafa ne na shehi managarci al'alimin allamati, masani mai tarin sani Muhammadu Salga shi ne shi Muhammadu Salga, almashuri barakatuhu wanda albarkansa shahararre ne, rahimahullahu ta'ala, Allah ya ji kansa wa'ada alaina min barakati, Allah ya ta komo mana da albarkatocinsa wa barakati ulumihi da albarkatocin ilmominsa amin. wailihi shamsiyatul ikwan bayan wannan as-su'al wal jawab din iktisari ahkami tariqa akwai wani akwai wata risala da aka fitar wake mai suna lemar ‘yan uwa, ashamsiya lema. To sunan littafi na gaba bayan na farko shine lemar ‘yan uwa, fi wirdi Shekina Ahmad Tijani, cikin wurin Shehunmu Shehu Ahmad Tijani. Shehu Muhammadu Salga ya ce, ko Sheikh Muhammadu Salga ya ce, وقال الشيخ العارف billahi shehi masani da Allah yana cewa asheku suka yi rajul ayyashi shine shek suka yi rajul ayyashi wato shek Ahmad suka yi rajul ayyashi ɗaya daga cikin waɗanda silsila ta maulan mushehu Ibrahim take ketawa ta su wanda wannan silsila ita ce silsila zahabiya ta shehu radiyallahu anhu ko na ce tana daga cikin silsila zahabiya ta shehu radiyallahu anhu wato duk wanda mafi girman silsila zaka ji an ce daga maulan shehu ibrahim sai daga sheikh ahmad suka rajul ayyashi wanda ɗaya ne daga cikin manya-manyan ƙusoshi na ɗariƙan tijaniya kuma manya-manyan masu yawaita wallafa duk wani mai yawan karatu a ɗariƙa ya san sa ya ce fi kitabi a wani littafin sa mai suna raf'in niqabi ba da kashfil hijabi wato shi wannan imamu suka yi rajul ayyashi suka yi rajul ayyashi suka yi rajul ayyashi yana da wata littafi da ya rubuta ta kashful hijab an man talqa ma ash-shaykh tijani min ashab wato yayewan hijabi ga barin waɗanda suka hadda shi tijani na sahabbai ya kawo tari da tili cikin sahabban shi tijani bayan shi sai ya ƙara rubuta raf'un niqab ba da kashfil hijab wato raf'un niqab bayan kashfil hijab wanda kashfil hijab din nan mujalladi biyu ne ko ɗaya ne ko a wuri ɗaya amma raf'un niqab mujallade ne guda hudu to sai Sheikh Muhammad Salga yana so ya kawo maka wani albarka kafin ya shiga littafi sai ke cewa shi Sheikh suka yi Ahmadu suka yi rajul ayyashi ya ce a cikin raf'un niqab ba da kashfil hijab shi shek suka yi rajul ayyashi ke ne faɗa haka me shek suka rajul ayyashi ya ce a cikin raf'un niqab cewa ya waka duk tabastu hakika na dosano wani asiri min nafsi sahibi tarjumati daga asirin ma'abocin wannan tarjumar هذه الأبيات سوني أسير وإنم بيتوتي التي أكتبها وندغ ربوتات ينزلن هنا أنم قرن ارتجالا كيس هبا تاردنا يتنانيبا zan rubuta ta kai tsaye ba tare da na yi tunani ba. Wato, kamar yadda muka faɗa idan ana so a fahimci maganar, shi shek suka yi rajul ayyashi a cikin littafin sarrafun niqab ya kawo tarjama tarjama ne na sahabban shehu tijjani to a juz'i na biyu cikin raf'un niqab wato rub'u sani a ya kawo tarjaman ahmad bin abdurrahman bin salihu ramadani wani ɗaya daga cikin sahabban shehu tijjani ne wani babba ne daga cikin manya-manyan ma'abuta zamaninsa kamar yadda shi sho suka rajul ayyash ke kawo tarjama su a cikin raf'un niqab wanda Allah subhanahu ta'ala ya rufe su da asirinsa shi babban damuwansa shine ya samu jagora wanda zai rike hannunsa shi Ahmad bin Abdurrahman bin Salih Ramadani babban damuwansa ya samu shehin da zai riƙe hannunsa ya riskar da shi manufarsa. Da zaran ya ji labarin wani mutumi wanda yake abin yi wa buɗi a cikin sanin Allah, sai ka ga yayi ƙoƙari ta ya za a yi haɗu da shi, duk wahala zai ɗaure. Amma ba ba zai haɗu da shi ya zama almajirinsa ba, sai ya tabbatar da halayensa na baɗini da na ɓuya, kuma sai ya yi bincike warkakke kuma ba zai wakilta wani ba ba ruwan shi da wakil da kanshi zai yi cikin abin ba zai bincike ba zai ba zai ba zai tsaura wani mai bincike ba cikin abin da zai zo mishi daga wannan wali an ce ya bugi yammacin duniya cikin tsaw- da tsawarta, wato ya daki tsawon yammacin duniya, wato ya shi- ya shiga yammacin duniya da tsawonta, haka da faɗinta wurin neman jagora. Da tsarin ya ji labarin wani shehi zai je masa, duka wannan don ya samu wani dutse da zai fake da shi. wanda kusan kalan wannan shine halin duk wani muridi mai damuwa da neman wanda zai rike hannunsa dama Allah subhanahu ta'ala ya ce ya ladina amanu taqullaha wabtahu ilayhi alwasila ku ji tsoron Allah ku nema tsani zuwa ga Allah ana nan ana nan sai ji labarin shi tujiyan aka ce yana da- yana jin labarin sai ji kirjin shi ya wartsake sai ji ya samu inshirahu sadri yalwatar irji sai ya tabbatar fa ashe fa ga abin da ya bace yana cigiya ashe ga bataccen da ke cigiya ashe ga bataccen kayansa da ke cigiya daga nan sai ya daura damara zuwa ga Maulana Shi Ahmad Tijani daga garinsa ana ce mun shi a garin Jabalu Bani Yaznatin Jabalu Bani Yazda- Yaznatin tun daga nan zuwa garin Fas. Ya da Shehu Tijjani yana haɗuwa da Shehu Tijjani ba abin da ya samu haɗuwar farko irin kallo ƙwara ɗaya tal da ta bashi duk cikan muradinsa. Shehu Tijjani ya laƙana masa wuridinsa. Aka ce har ya samu abin da waninsa ma bai samu ba, wanda suka tsaya a gaban Shehu Tijjani kwanaki mai tsawo saboda abin da ya zo da shi na tsarkin zuciya. An ce wannan shi sai ji Ahmad bin Abdurrahman bin Salih Ramadani ya haɗi daga cikin wanda ya halarci rasuwan Maulama Shutijani. An ce yana cewa Maulama Shutijani yayin da rasuwa ya riske shi. Yana daga cikin bab- manyan abin da ke cewa Allah Allah annur a haraka kalbi haske yana ƙona zuciyana annur a haraka kalbi haske yana ƙona zuciyana shi bai gushe shi wata jani bai gushe yana maimaita wannan kalman tsawon daransa yayin da alfijir ya keto sai ya kalla wa'inda suke halarci a gabansa an ce shi sai bi Ahmad bin Abdurrahman bin Salih da Ramzani yana cikinsu. Sai ya ce musu ga manzon Allah ne, sallallahu Alaihi wasallam. Ya zo tare da halifofinsa guda hudu, ku tashi ku fita. Ba wanda ya saura sai wasu daga cikin keɓantattu. Ba bai daɗe ba, face ‘yan wasu abin da bai kai ma sa'a ɗaya ba, daga nan sai mulim shujjaniyar rasu. bayan ya tsaya tare da ‘yan uwa an binne shi Tijjani radiyallahu anhu sai ya koma garinsa cikin natsuwa yana mai natsuwar ƙirji domin abin da ya cika zakarsa domin asirin da ya rabauta da shi na asirin shi Tijjani haka ya dawo garinsa a nan ya rasu a nan aka binne sa to shi sho suka yi rajul ayyashi yana cikin kawo tarjaman sani sai yake ba da labarinsa ya masa wata waka yana cewa wa minhumu ahab wa minhumu ahmadur ramadani qad haza minhu almadadul irfani qadadma anna sadrahu bima bihi amaddahu fi ba'dahu wa qurbihi an gane to wannan kenan to har zuwa dai karken wakan da ya masa sai bayan waƙan sai shi sho suka radul ayyashi ke cewa ka dikta bastu haƙiƙa na ɗosano haske wato ina ciki yana cikin yi masa tarjama ne a cikin littafin rafin niqab kawai sai hasken shi saidi ahmad bin abdurrahman bin salih ramadani sai da ki sho suka radul ayyashi kawai sai ji ya ɗosano wani haske shine ke cewa ka dikta bastu min nafsi sahibi tarjuma haƙiƙa na ji na ɗosano wani haske daga zuciyar wanda nake matar juman nan ma hadil abiyat wa'innan baitoci Allah ce aktubuha wanda zan rubuta ta huna yanzu anan irtijalan kai tsaye zan rubuto yana cikin rubuta tarjaman ya rubuta ba tare da ya tunani ba ko ya kawo kafiya ko ya shirya kafiya ko ya binciki kafiya faƙultu sai nake cewa in ji shi suka yarju inna shaykh tijani shaykhun kabirun ma lahu fi zawil kamali naziru ورث المصطفى فأضحى إماما في أمام له لا نام تشير وله رتبة سمت لمآله أو فيها في الكون بدر منير وله في الورى مناكب شتى وله في الوجود فضل شهير نوره يبهر العقول لهذا أن سناه الباء الطويل قصير ولمن يبتغي الرشاد ويرجو نيل فتي لديه خير كثير سر على منهج التجاني لتهضى بأمان فهو الملاذ المجير فلك البشرى إن أتيت إليه فهو حقا بكل خير جدير فيه تكفى كل فيه تك فيه تكفي كل كل فيه تكفي فيه تكفى كل الهموم وغم دون شك وفضل ربي كبير wato ka san ana kana cikin yaban kana cikin faɗin ma'abocin asiri yanzu sai ka ji wasu abu suna fita daga bakinka ya ce kai da na yi tafakkuri cikin wannan babban waliyi wanda himmarsa ta kai sa gurin shi tijjani da inaya ta Ubangiji. Tun daga nan bai ƙara neman wani abu ba ya dawo gida ya san ya rabota da rabansa. Ka duba diyawon da ya bugi yammacin duniya ta faɗinta ya buge ta ta tsawonta. Amma bai samu abin da ya samu ba sai da ya haɗa shi tijjani. To ina cikin tuna kawai sai wannan waƙar ta faɗo min. Na ce inna shekin tijjani lalle kaga shehu na shehu tijjani. shekun kabirun wallahi shehi ne babba malahu fi zawil kamali nazirun ba shi da tamka cikin ma'abuta cika walahu rutbatun sannan yana da wata daraja warisal mustafa afwan ya gaji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin cika da asiri sabaha imaman fi amani sai ya zama jagora kuma a gaba lahul anamu shiru kuma zuwa gare shi ne halittu duk suke nuni saboda jagoranci walahu rutbatun sannan yana da daraja wanda samar ta ɗauka kulli ma'alin zuwa ga ɗaukaka huwa fiha shi shi tijani a cikin wannan daraja filkauni kuma cikin talikai badrun muniru wata ne mai cikar haske walahu fil wara manaqibu shatta yana da martabobi mabambanta da yawa cikin halittu walahu fil wujudi fadlun shahiru yana da daukaka bayyananniya cikin talikai nuruhu kaga hasken sa ya baharul uqula yana gigita hankula lihaza dan hakan alba'u tawil wato gaba mai tsawo ko a kace ko kace kamu mai tsawo ƙasiru yake zama takaitacce an sanahu ga barin iya riskan yabansa na haƙiƙatan. Kulli man yabtagin rashada, ka faɗa ga wanda ke neman shirya, duk mutumin da ke neman ya samu shirya da jagorar da zai riƙe hannunsa, ka gaya masa, wayar june lafatil, kuma yake neman buɗi fatahi. cikin sanin Allah, cikin jagorar da zai riƙe hannunsa, da dai to a hannun shi tujani fadlun khairun kasiru akwai alkhairi mai yawa. A, ai ya ishe ka karatu, ya ishe ka ka gane haka, idan ka kalla Saidi Ahmad bin Abdurrahman bin Salihin Ramadani, ya isa aya. Sir ala manhajin tijani. da ka tafi a bisa tafarkin shi tijjani. Litahaza don ka rabautu bi amanin da wani aminci, fawal malazu domin shi mafaka ne almujiru mai tsiratarwa. Falakal bushira farin ciki ya tabbata gare ka in a ce ta ilayi in ka je masa. Fawa domin shi shi tijjani hakan tabbas bi kulli khairin jadiru mai cancanta ne da ba da dukkan alkhairi fi tukfa kullal humum a wurinsa ne za a isar maka dukkanin damuwa in aka ce kulla hammin wa gammin to baitin ba zai fita ba amma a ce kullal humumi fi tukfa kullal humumi wa gammin kaga aka ce fi tukfa kulla hammin bai fita ba to amma a ce kullal humumi sai a ce wa gammi fihi a wurinsa ne tukfa za a isar maka kullal humumi dukkan bakan cikin kawa gammin da damuwa duna shakin babu kokonto wa fadlu rabbi karka inkari domin falalar ubangiji na kabiru mai girma ne kuma ba kai kake juya ta ba kuma Allah ba shi da iyaka cikin jujjuya falalarsa cikin yadda ike so idan ka san haka to ka kyala Allah wannan kenan yace wa ulhika bi akhiri hadha alkitabi sannan an riskar a ƙarshen wannan littafi da wani da wani wasiƙa mai suna shahadatul jani wato ko shahadatul jani ko da Sheikh Abdurrahmani wannan kenan to yanzu za mu shiga cikin littafi kai tsaye bismillahir rahmanir rahim صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما sunan Allah mai rahama mai jin ƙai Allah ya salati ga shugaban mu annabi Muhammad da iyalansa da sahabbansa ya tsira da aminci wa hadhihi shurudu wirdi shekina waɗannan sharuɗa ne na wurdin shehu mu shehu Ahmad Tijani wa qudwatina kuma jagoran mu Abil Abbas Ahmad bin Muhammad Tijani kuma jagoranmu Abil Abbasi Ahmad bin Muhammad Tijani radiyallahu ta'ala anhu annabi amin Allah ya yarda da shi kuma yarda da mu albarkansa amin wa kaifiyatuha yadda lamarin yadda sharuɗan suke alal iktisar bisa gajartawa wal iktisar da takaitawa faqulu nake cewa su'alun tambaya ما شروط الأخذ بالطريقة التجانية هي شرط كربان طريقة تجانية من المقدم أهن مشيه مقدمي أبن قباتر الصحيح الإذن من إنغتتشن إذني تندق شيه سزوى شيه سحر زوى شيه تجاني جواب أمسا فشروطها شرط دنتا ثلاثة قداء أكني شرط كربان طريقة تجانية أكني wannan su ne mafi girma mafi inganci. Na farko Adamu ziyaratul waliyi, barin ziyaran wani waliyi hayyan wa mayyitan ko da ransa ko ba shi da rai, rayayye ne ko matacci kenan. Biniyatul istimdadi da nufin neman daɗi a wurinsa, ko rayayye ne shi ko matacce ne ba za ka ziyarce shi da nufin neman daɗi a wurinsa ba, neman madadi a wurinsa ba. غير الأنبياء والصحابي أما بند النباوة دا صحابي شرطي نفركوكنا والدوام عليها إلى الممات da kuma dawwama akan karanta wannan wurdi har zuwa mutuwa sharadi na biyu kenan wa adamu jam'iha ma'a wurdi ahadin min al-awliya'i da barin hada ta da wurdin wani daya daga cikin waliyai sharadi na uku kenan ba a ziyaran wani waliyi ko da rai ko ba rai da niyyar neman dadi a wurinsa sannan kuma an aka shiga ba a fita sannan ba a haɗa ɗariƙa da wata ɗariƙa daban duk wanda ya amsa wannan za a ba shi ɗariƙa wanda bai amsa wannan ba za a ba shi ɗariƙa ba su'al tambaya ma hukumu man fa'ala shay'an min zalika me hukuncin wanda ya karɓa ɗariƙan sai ya aikata wani abu daga cikinsu ko ya ziyarci wani wali raye ko matacce da nufin neman daɗi ba kuma ba tijjani ba ko kuma bayan ya karɓa ya dena ko bayan ya karɓa ya haɗa ta da wata ɗariƙa jawab amsa fa hukumu hukuncin wanda ya aikata wani abu daga cikin waɗannan da aka gaya maka in qita'u ta'alluqihi ma ash-shaykhi shine yankuwan igiyar saduwansa da shehu tijjani na'uzu billahi min zalika muna neman tsari da Allah daga haka an gane to hatta yujaddida har sai ya sabunta karɓa minal muƙaddami a gurin muƙaddami mai ingantaccen izini. Faman fa'ala zalika miraran wanda kuwa ya aikata haka akai akai wato bayan ya dena aka jaddada mishi ya ƙara dena aka jaddada mishi ko bayan ya ziyarci wani waliyi aka jaddada mishi ya ƙara ziyara aka ya dinga yin haka akai akai to yukhsha alayhi su'ul khatimati ana ji masa tsoron mummunan cikawa wal iyazu billahi muna neman tsari da Allah su'al tambaya ma shurudu sihhati hadhihi at-tariqati hadhihi at-tariqati abin da ake nufi shine ma shurudu sihhati awradi hadhihi at-tariqati dole abin da za ka kaddara kenan ma shurudu sihhati awradi hadhihi at-tariqati me sharuɗin inganci na wurdan wannan ɗariƙan tijaniya an gani sharuɗin inganci na wurdan ɗariƙa ja fa shuruɗaha sharuɗin inganci na wurdan ɗariƙan tijaniya hamsatin guda biyar ne wanda idan aka rasa ɗaya daga cikin su to wurdi ya lalace ko lazimi ne ko wasifa ko zikirin juma'a farko an niyyatu niyya wa taharatu hadasin da tsarkin hadasi biyu wa khabasin da tsarkin khabasi uku wa satrul awrati da rufe al'aura hudu wa adamu wa adamul kalami da barin magana biyar illa li daruratin sai dan lalura mai karfi shi ma kalma ɗaya ko kalma biyu sai dai idan maganan da shehinka ne ko da iyayenka ne wato uwa ko uba ko kuma da mijinki ne idan mace ce. Su'al tambaya, fama hukumu ma, fama hukumu ma, iza talla bi sharɗin min hadhihi shurut. To me hukunci idan mutum ya hofantar da wani shar'i daga cikin wa'innan sharuɗa? Idan mutum ya bar wani shar'i daga cikin wa'innan sharuɗa me hukuncinsa? Ha, lazimi ya lalace, ko zikirin juma'a, ko wazifa. shine zai gaya maka yace jawab fa hukumu man ikhtalla bi shartin min hadhihi shuruti hukuncin wanda ya bar ko kace ya hubantar da wani sharadi daga cikin wannan sharuɗa butlanu zikrihi shine bacin zikirin sa ko lazimi ne ko wazifa ne ko zikirin juma'a fa yajibu alaihi al'adatu sai sakewa ta zama wajibi a kansa wannan kenan su'al tambaya ما اللازم في هذه الطريقة me abin da yake lazimi wajibi a wannan ɗarikan tijaniya wanda duk mutumin da bai cika su ba ba tijani ba su dole ne a ɗarika su ne abin da suke dole in ka cire su to duk abin da ka gani to bai kai su ba jawab fallazimu fi hadhihi tariqa abin da ke dole a wannan ɗarika duk batijani sai yayi su salasatun ukun alwirdu sabahan wa masa'an wurdi safe da yamma wal wazifatu marratan fil yawmi da wazifa sau daya yin biyu wa zikrul juma'ati da zikirin juma'a uku kenan mala yace su'al tambaya mal wirdu to me wurdin da aka ce za a yi safe da yamma jawab amsa sai ce fal wirdu salasatu ashiya'a wurdi abubuwa ne ƙwara uku kawai al-istighfaru mi'atan istighfari dari salatul fati mi'atan salatul fati dari zaka yi a jere wal haylalatu mi'atan da haylala dari shikenan zaka yi wannan safi zaka yi wannan da yamma su'al tambaya mal wazifatu to me wazifa jawab al wazifatu wazifa arba'atu ashiya shi kuma abubuwa hudu ne farko astaghfirullah alazim allazi la ilaha illa huwa alhayy alqayyum zaka karanta shi 30 maratan su 30 wa salatul fati sai ga salatul fati na biyu kenan 50 maratan su 50 wal haylalatu mi'atan sai kai haylala la ilaha illa allah 100 uku kenan wa jawharatul kamali isnatai asharata da jawharatul kamali 12 uku hudu kenan kaga abubuwa guda hudu su ne wazifa za ka yi wannan so ɗaya a yini ita kuma jawhatul kamal tana da sharadi liman yuhsinuha ba a yin ta sai ga wanda ya iya kyautace ta ya iya ta sharadi da farko kenan na karanta jawhatul kamal na biyu ya zama mutatahhiran bil ma'i ya zama mai tsarki mai tsarki kuma tsarkin na ruwa mai alola alola da ruwa ba taimama ba wa illa idan bai cika sharuɗin nan biyu ba ko bai iya ba ko kuma ya iya amma ba alulayi ba da zai yi wazifar taimama yayi to shi kenan yanzu sharɗi ba za ka karanta jawahar kamal ba domin sharuɗa ba su cika ba ba a karanta da sai sharɗi biyun na ya cika ya zama mutum ya iya ta ya iya kyautace ta sannan kuma ya zama ya yi alwala ne da ruwa ba taimama ba idan ka iya kuma ba ya zama ba alula kai ba taimama kai to ba za ka yi ta ba ko kuma a baka iya ba amma alula kai to shi ba za ka yi ta ba yace wa illa idan sharuɗa bin nan ba su cika ba to fa salatul fati lima ughliqa sai mutum ya karanta salatul fati lima ughliqa ila zuwa karkenta 20 marratan su 20 wannan canji ne a madin jawharatul kamali 12 idan har baka iya cika sharuɗan ta ba to wannan kenan a ويقرأ المسافر الأذكار كلها matafiyi kuma zai karanta duka waɗannan zikirorin da aka gaya maka wato lazimi wazifa zikirin juma'a rakiban ko akan abin hawa au mashin ko a kafa yana takawa muddin inda ke takawa babu gurin najasa illa jawharatul kamal amma banda jawharatul kamal ita ba za a karanta ta akan abin hawa ba kuma ba za a karanta ta ana tafiya ba fa innahu yaqra'u badalaha domin in jawabul kamal ne ya karanta canjinta abin da yake zama musanyanta wato salatul fati ashirin au ya jilisu ko kuma ya zauna ko dai in ya zo jawabul kamali ya karanta abin da ke zama musanyi abin da ke zama musanyanta ko kuma ya zauna wannan kenan alhamdulillah za mu takaita anan abin da muka karanta daidai Allah ya ba mu lada in muka yi kurkuri Allah ya fi mana آه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين كي لك وانشر تكدر